العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan yi zai barkan da lokacin ku bayya ircar ku bayyan ir wani sigira albarkan tsora ir wani windi albarkan to kan kiti radio television sai ne re ir ku nir da tawo subhanahu wataala kan nir to lokacin wo ir gicar ku bai ir wani alarba cino annasare do wana talata cino ir gicar ku bai mun ta haikul sai kaddai ir ku subhanahu wataala alqur'ana cewya ir ku wani sanno ir ku nir ware cewo maga irko mir suginewa a duniya boko a lahara war kulkan go kan badan aslam taram to aslamai do irko ma baya sai irko ma albarka dan ba funara irko ma batu kukoi gafun hay kulkan sime riga amma tabbatar da gwamnati won sai dai bore kan ne riga bisne musamman jin bore kan ne no dama irma alqur'ana to al'umma sai irko nin no gibe nin no gibe sai bai mu furi sai mi sai ra jin go koi banda ya hayya kai irmo kan ne charku bai irko mir suji wane maga Allahumma amin wadin banda irgo ga salli sai ko koyir wanda yoga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kwar bare da sahaba da bor kulkan na fonda gana alhamdulillah ya wal mutkawara bai irdu sai min hinza irko qadarara ir bice jira alfaga gufuna alfaga ra kan wir kwara albarkatura nyame kan kati ir wani imam bero imam ashaka abdul malik khamis kan kati imam malik jingare bero wani imamu morkan mu bayan kulu irko ko dara rawra ga bai tele bobu bon kan abu dingi hina te wa kai ko ni beran di ko kai alqur'ana da shari'a bayyara abu ga to nan da islamai do wode no na irko ga alfaga ceci a gai irko ga ceci irko ko dara ra a tuyir sai annar no mo hankan to hando fone ya sai men kulu alfaga boka irko ga cew di irko ba ire emission o banda wara magana sai men hinka kan ga hubaka irga afoyan dan waran sai kan man dugu to waran do irko ba irko mir tabbatan da gom dogo wadi sai hun kuna ir so lawra sai al muskidinci dirbande irte hurufai bom inda al fagair fakare matano al qur'ana da yadda tabbata borde ne bo ngono kati anir bangan kan dole burmi hurufai bom wadi sai irdu dar bo koy hurufai bom wadi bandamo irko ko darara atuntayir sai irla dangai chayen odo nge mo dole im larabci na bai dole ima alqur'ana larabci na harfai ciyan bori wadin banda kala alfaga hun kundir ko ba ngane yin charko bai a yi turi sai irga aga aga bangan da sai sura be robon kan ti suratul fatiha irga irgo ga chau irgo ga yara burbobu ga chau nigidi wa kulkai ira al umma burbobu chau suratul fatiha hinne agonda ga borwaira indu bor yegga kan chau yote dirsi sai no irgo afo wadi sai mu hasaro ba mutu na gote hadisi yan ga tabbata a gumu kai ko diya ne lakal can ko suratul fatiha ga wadi sai hukuna alfaga da irko ba a ga tawir sai a ga fahaman da mutu a ga tabbata ga fune eh ga tabbata borde ne go kan ganan irko mata insha Allah mala irgo salam daga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to barkan da kaya barkan da kwana barkan da kade to insha Allah ya tabbatar ne amin amin yan wa kuma yadda kuka ji mun yi godiya ga Allah madaukakin sarki subhanahu wataala da ya kai mu irin lokacin nan yau daren da muke haduwa a cikin sa ba dan komai sai karatun littafin Allah madaukakin sarki a gidan radio da television tenere Allah muke roko ya sa mana albarka ga baki ɗaya mu da mu da ku da duk wanda ya taimaka zuwa ga irin waɗannan shirye-shirye na musulunci ya kai ga al'umma bayan wannan muna salati ko mun yi salati zuwa ga manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa Allah muke roƙo ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam karkashin wannan da wannan shiri da muke gabatar na karatu alqur'ani Allah ya kaddara mana muka samu ɗaya daga cikin malaman mu da ke karatar da mu suke karantar da mu abinda Allah ya sanar da su na ilimin shari'a musamman alqur'ani mai girma shine babban malamin mu a Sheikh Abdul Malik ɗalibin malamai Khamis almajirin malamai akram kalla Allah ya karba mana malam kamar yadda kuka sani a cikin media kala kala TV na gida da na waje yana karantar da al'umma Allah ya arsa mu da zuwa cikin halkan mu ta mu mai suna at-tartil malam yana ayatar da mu yana ƙara tunatar da mu mun bi malam ya sa mana albarka ta cika abinda Allah ya sanar da shi na Qur'ani ya zaba mana maudu'i uku shine na farko na huruf yaya ya kamata dole mu koma huruf dan mu iya san su yadda suke lokacin karatun Qur'ani zai kyautato sannan kuma bangaren ladanin garin mu dewa cikin ɗari da mun kasa ilga 99 abinda suke hwadi ba kiran sallah ba da haka Allah ya tunatar da mu ya munyi shi da iko Allah sati mai zuwa za mu saka wannan za ku gan shi insha Allah bayan wannan malai ya mana alƙawari da iko Allah zai koma ya ƙara tayar da mu akan karatun suratul fatiha kamar yadda kuka sani mun sha karanta shine cikin babban munafanmu na shirin nan ban manta akwai babban littafi ko karamin littafi amma mai tarin alheri na babban malami Dr. Abdulrahman Shafiyan na Tunis ya buga littafin na sha kawo shi na daga muku shi ya rubuta al'akhtau inda al'a'imma fi qira'atis suratul fatiha karatun gyara karatun fatiha a wajen manyan malamanmu wannan ba gare mu wuce mu bayan Allah da mu da ku manyan malamai kuma nan gare limamai masu khutba masu wa'azi masu kaza inda za a tsaya suratul fatiha da yawa za a hidda su ba da sallah to dan haka yau malam zai sa mana albarka zai fahimtar da mu ya ya kamata mu iya ta menene cikin ta ma da yasa za a tsayo akan ta malam da iko Allah insha Allah za mu dan maimaita ta so dai so bi zuwa uku malam sai mu ce muku fili gare ku insha Allah insha Allah ne zai irga sura tautar sai ba ce ko ce in ka koyi in za a ga da irin nan malam amma albarka da ne sai sura albarkanta insha Allah kadai irin mu yi irko ga mu mai da lamarin mu ga Allah mu bi taimakonsa a cikin karatun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين آمين الحمد لله wannan shi ne karatunmu na yau mun samu mun maimaita sau uku suratul fata in kun koma baya ko kuka aka maimaita imisan insha Allah za ku ga kusan duk shirin da muka yi sai mun karanta suratul fata ko dai farko ko karshe dan haka kuma kuna bijinta wajen malamanmu suna ƙara maimaita mana yau za ku ji daga mana inda ya kamata duk mu taru mu mai da hankali mu gane ina kurakuranmu mu jara mana insha Allah kila inda dama ma saboda kila muna tunanin shirin mu yau bayan wannan sai dai wani lokaci in mun samu mana inda halima bayan sun yi bayani yan mintin goma karshe za mu ba yan wasu kira
eh to Za ku ji.
ya danganta daga abin da hali ya ba su wa inda abu.
hali ina so ne mana ku da kanku ku je da kanku su kira Ba- suna jin mu amma karatu suratul fatiha yana gagara ba ba matsala yanzu dai mu samu mu gabatar da abin da yake to gaban mu bismillah insha Allah malam damar kira in ta samu muna To, muna son to haka insha Allah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Malam barakatuh muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka haɗu don saboda gabatar da wannan darasi mai muhimmanci kuma muna godiya ga dukkan masu aiki kan bisa ku da kuke saman plateau da sauran 'yan uwa da duk wanda yake kawo tashi gudunmuwa Allah ya sa maka musu da alkhairi da 'yan uwa da suke kallon mu da sauraron mu gaba ɗaya.
Amin.
To, eh, yau bayani ne kan Fatiha amma yana ɗan ɗauke da waɗansu matsaloli matsayin shimfiɗa. Eh, Za mu gabatar da wannan shimfiɗa ɗin, sannan mu bayyanar da kurakuran da eh, suke a cikin eh, karatu, gwargwadon abin da ya sauƙaƙa da kuma gwargwadon abin da muka sani. Sannan a ƙarshe sai mu karanta Fatiha ko so ɗai ko so biyu ko so uku. Eh, Sannan in Allah ya sa lokaci ya Bada.
yawwa sai a bayan uwa dama su yi kira to insha Allah Eh, abu na farko shine kuskure yana da alaka ne da abubuwa guda biyu ko a yi kuskure wajen faɗar harafi ko a yi kuskure wajen wasalin harafi an gane ko a canza masa wasali ko fatha ko kasra ko damma ko fathataini ko kasrataini ko dammataini ko sukuni Mm.
ko kuma wajen faɗar harafi ya kasance akwai kuskure wannan abu na farko kenan abu na biyu kuskure kala biyu ne akwai kusk- wa- wancan kenan alkhata fil- fil- fil makhraj ko kuma alkhata fil shakl shi ko wanga akwai alkhata alkhafi da ak- akwai alkhata wato aljali alkhafi shine wanda a boye ba kowa san shi ba sai masana aljali kuma wanda ya bayyana to shi aljali kin nan akwai wanda yana canza ma'ana zai iya kai mutum ga kafirci akwai wanda kuma ba zai kai mutum ga kafirci ba wani ma zai bata fatiha kuma sallah za ta bata Mm.
to shimfiɗa ta farko shine cewa karatun fatiha mun san cewa wajibi ne jamhurin malamai sun tafi cewa fatiha wajibi ce duk da ke akwai wani ra'ayi daga cikin ra'ayuka na waɗansu malamai na malikiya suna ganin kamar ita eh, sallah eh, fatiha kamar kamar dan mutum ya rasa ta ba eh, kamar sallar shi ta ɓaci bane gaba ɗaya shin da shi hadisi ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba ita ce alhamdu an gane ko to eh, suna kafa hujja da wani hadisi ne duk hadisi duk sallar da ba a yi fatiha ba fa hiya khidaj ya an ka ce khidaj shine naqisa suka ce to ai ba a ce babu sallah ba kenan sai zaman to su a wajen su wannan la salata an kore ne amma nafiyul kamal ake nufi to wani zai iya cewa to ai bai yarda da nafiyul kamal ba a cikin ma alqur'ani akwai shi Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba aikin da'a bane ku juyar da huskokin ku gabas da yamma amma na nufin ba shi kadai ne aikin da'a ba an gane ba cika ba shi da ake kira nafiyul kamal dan zaka iske su dalibai an ce abu ana nufin bai cika bane sai su ce a ba haka ake nufi ba to in ka ce laysal birra an tuwallu wujuhakum shin sallah tana cikin aikin da'a ko ba ta ciki tana ciki kenan ana nufin ba ita kadai bace shine ake kira nafiyul kamal an gane ko to wannan na farko kenan na biyu waɗansu daga cikin malaman hanafiya suna da wani ra'ayi wanda ke ban sani ba ma wannan ra'ayin shi ma eh, kamar ana kawo shi ne dai cikin ilmin muka amma ra'ayi wanda yake kamar shaz bai da karfi cewa karanta fatiha ba wajibi bane kwata-kwata an gane ko kamar irin wanga ra'ayi da yanzu irin na su malikiya in ka karanta ta domin ne an ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a ko ko wanda ya karanta ta bata yi ba saboda wani tana yawa bai karanta ta ba wani kuma ya karanta amma bata yi ba kenan kuma babu ta ina fata an fahimce ni sun kafa hujja ne da aya da ke cikin suratul muzammil su malaman hanafiya karshen ta faqra ma ta yassara min alquran ku karanta abin da ya sauƙaƙa suka ce to nan qur'ani bai ce ba sai an karanta fatiha an gane ko wannan ra'ayi ne wanda yake jamhurin malamai duka da sun tafi cewa fatiha a matsayin wajibi take sai kuma ra'ayi na ƙarshe karatun sallah da yaren da ba larabci ba idan muka duba kullun turawa suna yin sharri don saboda a ce a daina amfani da larabci game da gudanar da addini kaga kamar lokacin da aka rubuta daula ta musulunci a ƙasar turkiya a 1923 zuwa 1924 lokacin nan ne khilafa ta musulunci ta faɗi aka hana a yi kiran sallah da larabci sai da yaren turkanci aka ce a daina rubutu da haruffan larabci a yadda na turanci kamar yadda kuma suka ruguza daular musulunci a espan suka ɗauki lang official suka maida ta wadda ba larabcin ba alhali larabcin ne lang scientific larabci ne a europe shekara 870 suka canza su to suka fata ilimin addini yanzu ma wai ana son a samu specialist na ilimin addini sai aka kirkiro islamology wanda wai ba wai bai iya larabci ba amma ya san musulunci hema da musulmi da malaman musulunci an islam les experts suke ce musu yanzu to sannan kuma wannan illakin sai tana son ta shafi karatun alkur'ani musamman yanzu kwanakin baya ina jin labarin wani malami a kasar duniya kunatiri ya yi sallah da yaren shi to kaga wannan wani sai san tsammani abu ne wanda yau aka fara a har cikin malamai akwai ra'ayi da ake kawo wa waɗansu na ganin ana iya karatun alkur'ani da yaren da ba na larabci ba suna kafa hujja ne kuma da waɗansu ayoyi misali da suke cikin aya da suke cikin suratul shu'ara da kuma cikin suratul a'la inda Allah subhanahu wataala ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin wa innahu shi al-qur'ani lafi zuburil awwalin yana daga cikin litatafan farko sai suka ce to ai littattafan farko ba da larabci aka sabkar da su ba kenan wannan ya nuna ana iya karanta alqur'ani da wani yare wanda ba larabci ba hujjar su ta biyu kuma nan kana ita wa innahu ambaton alqur'ani sai a ce maka to cikin suratul a'la ai ai Allah ya ce inna hadha wato bal tu'thiruna alhayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا بل تؤثرون الحياة الدنيا كن في في ترى والدنيا أكن تلاهرة كده والآخرة خير وأبقى لاهرة إتتي ما في الخير كم إتتي ما في وانزوا تثبتا سيانك إن هذا ما أنا ونن باوي وانغا أمبتو بكاكنا أنا بنتم أنا ني لفي الصحف الأولى هنا تكل تتفهم فرقه صحف إبراهيم لتتفهم النبي إبراهيم كوتا كدون Musa tunda takardu su ake haɗa su zama littafi wa Musa kuma da littafin Musa ita ce at-Taura sai suka ce to kaga wannan nuna cewa kenan ana iya karanta Alkur'ani ba da yaren Larabci ba a yi sallah da shi to duka waɗannan ara ne shabza ne da'ifa ne waɗansu waɗansu ke son a san sun yi karatu kuma sun su kawo fitina cikin al'umma su suke amfani da waɗannan ra'ayuka to na kawo su ne saboda kafin mu shiga cikin karatun Fatiha insha Allah ta'ala Allah ya da alheri dan yi da yawon mutakawaran ma الفقا حلاد فرسي دنجا القرآن سورة الفاتحة إما كائرسي يا المتكيغني إما سيرسي إما فيفي إرسي إما سيرسي دلا دلا تو الفقا كندرسي وكيغني يا ولا شنفدا مقدمة يا ولا انترودكسون كينا إفو سينو متنو إلتي فهم كسورة الفاتحة شوبتي أبوبتي ولا سيكتي شيتي هنكا ولبي يقولنكا الفقا قوبوني هنكا تنفو حرفي دو harfaci yana gabace dai a sigiti bora mawara matkan larabci na alifin baku ne goda a sinu irin bora mawara wala ihin kanta amte agogace amma hatta yan gona kan alfagai gabai kan newo bora da na wala amma yau buga hatta ga hasara in ga asini ne ta judo do are jali da khafi danga hatta yan kan goga bangai zanin te burkul gabai nan kan goda alhamdu nimna alhamdi zani ce wani burkul gabai amma hatta yango na yawala ala alhamdu dai ne yakin burbu bisu bai amma cauko go bai hankan aiki alhamdu burbu mu buga ci hasara wono kan wai gobe khafi wa kan gobe tubu da wa kan gobe jar ane hatta yan hinkayo irma agono kan burmu bai wufo na gobe sai malam daidai wannan na tuna cewa maganar da ake faɗin manyan malamai suka ce aljahilul murakkab inna annahu la yadri wa la wajen khafi da jalida wani bai san harfi yake da matsala yana da tajwidi ko harf amma bai san matsala shi inda ya sace wannan yana alfaga bangare burfasu bainan kan a harsayen gogo harfe rana go wala agogo barmayen teno ga baki dai wala haya gogo bangai wala siga bangai to wani za su tane burhima gabai ga dai alfaga kan dirse suratul fatiha maskan a tawo alfabacin da ya gobe jiya dole na wani manta dole ne amma wa kan gaggabu rinjaye shine dole ne ko wajen maganar rinjayar da wasu malamai na ganin cewa ko dole cewa akwai a kan da dalilai kan ganin lokacin sai ya ci bai ma hayakul fassara wala wa kai ne ka fassara ka dai kaina igogo ce kan dangane afoyan godi dole no a cewa afoyan godi manta dole no amma san ga ba kan alfagai yarda ga ingano dole no bari sai fitinantai da arsilamtare bore kan fura arsilamtare da in doran da yanta arsilamtare sai har su bi gono in ga yano ci ci qur'ana ce mun boy ma yiti boraci nara ya wala man ga go doran da dia ambar bi da yara go gata ne da giniya alfafo kan labukar kadai da na cewa qur'ana ce kulta a wani ci nara ya wala yi wa hausa wani zarma ai musu bai ga cewa qur'an zarmci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wane kai nano alfaga bangan da sai sintire sannan wale su faddal mana.
So za mu ɗauki aya aya. Fatiha aya bakwai ce, waɗansu sun ta cewa bismillahir rahmanir rahim tana daga ciki, sauran kuma aya shadda wasu sun ce ce a'a daga daga alhamdulillah take farawa kuma ko dami malamai sun kawo nasu ra'ayi shafi'iyya sun tafi cewa bismillahir rahmanir rahim tana ciki wasu kuma malamai sun ce a'a ya danganta daga qira'a ko wajhu wanda an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuhimmu za mu fara da alhamdu To, in muka ɗauki aya ta farko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, za mu ɗauki kurakuran da muke ganin akwai su. Na farko shi ne lamunkin nan, ba a bukata a kaurara ta, domin cikin suna Allah ne kawai in lamun akwai fatha gabanta ko domma ake kaurara ta, a ce Allahu ko huwa Allahu. amma idan ba cikin sunan Allah bane kullun lamun in tana tare da al za a yi ta ne muraqqaqa tana dauki wato kuma tana matsayin karama an sirirantar da ita an gane ko ba a ce alhamdu sai dai al al al kaji kuskure na farko to afwan mana kun shiga alhamdulillah da kun yi mana dalla-dalla da bismillah saboda wasu na ganin aya ce wasu ba aya ce to bari mu yi agurguje bismillahi akwai masu cewa bismillahi su ƙara ya'un wannan kuskure na an gani bismillahi da yawa wannan kuskure na wasu kuma suna yin shadda su ce bismillahi shi ma wannan kuskure na sai dai bismillahi bismillahi to bismillahi din nan kuma kasra ta gabaci sunan Allah kenan lamun kin sai ta zama to murakkaka kamar da muka yi bayani bismillahir rahmani hir ha'un tana nan to akwai alif wallam ra'u wato alif ash-shamsiyya kamar da suke kiranta ha'un din nan cikin ra'un ake sata ba a cewa bismillahi rahmani rahim sai a ce bismillahir hir hir a sa ha'un cikin ra'un hir kuma tunda kasra ce ta gabaci ra'un ra'un ki ba zama to hir sai ta zama to muraqqaqa tunda kasra ta gabace ta bismillahir rah ita kuwa ga mai fatha sai ta zamanto mufakhama bismillahir rahmani ba a ce rahamani ko bismillahir rahmanir rahim ko bismillahir arrahmanir arrahim kamar yadda mutane suke yawa ake ta bugawa bismillahir rahmanir rahim malam kuna ganin shi da sigar karantarwa dan dai a fahimce shi wajen rawun ban sani ba na ji kamar tana tafiya ne tana ƙara tana maimaituwa a'a na abin da muke son mu ci kasra in ta gabace ta ko tana da kasra karama take komawa ri bismillahir amma in tana da dhamma ko fatha mufakhama ce kaga ra ru bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ala kulli hal waran matkan alfagana asan ce aya aya zatin tuna aya tintina bismillahir rahmanir rahim alfabacin da dungun qur'ani cin da ira igine bismillah tintin ga kabo ayano cindomo ina manta ayino ala kulli hal ngana gode alfaga irko ko darara alfaga tin sai da cindo bore kan mona samu ya wala fati alhamdulillah irke ci alfaga mai irta bismillah zam dirye ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim nigma burbubu hatta ma na a'udhu ma ana eh to yanzu mu bar a'udhu saboda kan lokaci shi muna mun taba tabowa mana in ta kama ma mu raba biyu cikin harufa lokaci a can cikin harufa mun taba taba a'udhu eh ka fahimci da wajen Eh.
zalun kinnan Eh.
eh to saboda lokaci da muke tsoron Eh.
shi canye muna in mun zo karshe muna iya mu dan yi kokari mu bayyana bari can zuwa karshe zamu abin zamu nan iya zuwa ko zamu jinkartar da shi ko wani lokaci zai iya zuwa Insha Allah, za a sa shi.
Asali, sanno kai ko mune ngunokti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bumbo di kaya bo daga ma borbobo malam ba mu manta labarin da ake ba mu in sahal qaul lokacin da laraba suka fara nuna mana kwaɗai ga musabaka don dai a koma tajwidi Mhm.
nan kasashen mu nan kusa Najeriya ana ce manyan alarmomin da aka sani Mm.
ko yau za ku ji da sun ce a'udhu billahi minash irin jannan da suke na'am da sun yi a'udhu daga nan laraba sai su ja layi Mm, sai ya isa haka eh man haka har gobe haka kuma irin wannan To akwai don haka, mm.
waɗannan waɗannan matsaloli suna da yawa malam amma dai za a dan taba abin da lokaci ne yake bayarwa babba kuma cikin suratul fatiha wanda sai irga hawaka a'udhu bi hankamu alfaga sun ce sai da bismillah za su tuna bismillah bi ne ma can diyante ba'un da sino na gamara wanda alfaga na sino amma burbubu me go kuma kala sinun kan gona sukun no gabo amma burbubu ga gaban da abu Mm, an ga shadda.
bis Mm.
ni biya sai shadda no mantis ta ayo mantis ko no sukuna hawi korba kai no fono bismillah bismillah ne ba wajen banda kalami mi yo dogon da kasra kasra da ago furu iko mayura da aka mo burga kai nan da no burta furan da bismillah asino bismillah millah wajen banda kala ha'un do banda kasra kasra da mo igo gada ra'un ra alfaga ne fahman ka bismillahir rahmanir rahim nimskega matka yirgogama bismillahi arrahmani arrahim bor fo en dinaga bijjirabo irti bo bandi irum koye manan jine
alhamdulillahi rabbil alamin al mun ce za a yi lamun murakkaka hamdu ha'un ne ha karami nan yake Mm.
to mutane suna cewa alhamdu Mm.
su mai da shi ha babba kamar cikin huruf da mu Y- yawwa to wannan kuskure na domin alhamdu shine yabo da jinjinawa shi ko alhamdu bushewa to kaga idan mutum ya faɗi wannan da gangan ya kafirta domin alhamdulillahi kamar mutum ya ce bushewa ta tabbata ga Allah wa tara al-ardha hamida kace Allah ya mutu ko Allah ya bushe kaga lamari ya baci alhamdu ba a ta ala hamidu ayima mimun kalkala eh har muke zuwa can daidai yadda kace ala la inna ma lamma ba a mai kalkala alhamdu ba a ta ale ale wannan kalkala ne alhamdu du dalun yana da domma za labba za su kai gaba alhamdu dal da ruhu a inji masu karatun mu sun kace du karatun zaure wanda da shi muka fara alhamdu ko mu ce karatun allo alhamdu lillahi to wasu su ce alhamdulillahi su yi kasra wasu kuma su ce alhamdulillahi su yi gunguni an gane ko to don haka kuma wasu sai su mai da lamun ra'ul su ce alhamdulillahi duka waɗanda kurakurai ne alhamdulillahi rabbil rabbil ba a cewa rabbile Mm.
ai kalkala rabbil alamin ainun ce alamin ba a cewa alamin domin an ce alamin da ainun tana fita nan tsakiyar makoshi Mm.
shine ubangijin talikai alamin shine masu jin raɗaɗi daga alimun ne Eh, kaga abin ma'anar ta canza Allah Allah ba mu ikon gyara in Amin.
yadda yawo na matkawar ma alfuga na fungan da ayi tintina ba za su tintina alhamdu alhamdu za su tintina al allo burban gogata ale ala addacin da cin dole Mm.
wani kul sino hauyan na gola mun ba al aban amma zanin bare a gini ce barin ma na fo ila la kan garjasa wani inga mun wakati har eh, harfo kasu gine ha'ud girban da irin sai da alfaga alifin ba'un ce in ka dirta lisabo an ka irsi nan ka gufattan da ha kaina mun ce habiru ha kaina ima cewa alhamdu sabu tabbata ne wa alfaqatu ta yarta fassara ma'ana in lokaci dinne alhamdu ni da ha in lokaci kace kamar bushewa ko mutuwa ko buya wal buya dingura ayi fo kalma fo ya ayi ha wa kan mu gurbubu boti no duk ne sai da hawo bace a ga tafar gurkulkan ne sai da hawo bace malam daidai da kuka ce mana in mutum ya yi shi da gangan to ka ce bushewa ta tabbata ga Allah ko Allah ya mutu me yake nufi
izgili da ka to ka gani ai aka mutun ya to kafa wanda malam kamar jahilci dai ne A'a, Ko wanda- ya zauna kan a a daibo malam mu ba za mu mutane hukunci ba nan Eh, ba mu dai abinda hukunci ba.
muke so mutane su gyara karatunsu wanda bai sani ba akwai dubban mutanen da ba su san ma'anar alhamdu ba wannan al'amarin su yana ga Allah wanda kuma zai yi da gangan kuma ya san ma'anar shi kuma wannan kuma al'amarin shi shi ba ba shi ba da nan ba mana wajen hukuncin cewa gangancin rashin karatu yadda dai mutanen mu wato ke abinda- zama abinda nake so malam shi ka san mutane matsayin su daban-daban ne wani bai ma yarda cewa ba shi bai iya ba Mm.
wani kuma bai san bai iya ba mu dai abinda muke kira zuwa ga mutane su tai makaranta shine abinda an wajibi akan mu wanda bai gyara ba wannan sha'anin shi ne tsakanin shi da ubangiji tunda kana iya gyarawa nan duniya amma in kai yi sake har ka zo lahira wannan kuma tsakanin ka ne da ubangijinka to na ke in gyara ko ne yana ganin kawai haka ne eh to ai kuma in ka zo lahira cikin kabari sai kai ma mala'iku bayani Astaghfirullah. Allah ya sa mu gyara sunna Allah ba mu ikon gyara amin amin mana alfaga nirka wani nuna fongadi yawo da alhamdudo aina alfaga ha jingina a bayanu ra'ane a gani sai bora burkulkan haugate da haugate no bora cito a chafarno borkule gone to a gani sai borti bai kun koi ne borbor kan borti bai bora mu kai to gutan tondi a wanji ngana gone a a shi tiyan gono kan tan fo irsu ful ci bora din ko gama ngana ce ta mu fa mai hayan wasa gane a a hau gate dai kawai in lokacin borkan su tau a tau a bafo in go dai za wa kan gudu a wasa to wadi wo alfaga ne kadai bora ga koyi irko jin ga bayani irko misate mu i hanna zadihi ne alfaga wazu ici haikulu kai gin hanse kai ga hanse siyar da nan koyi irko da janga tauya kawai ni di borai gote ai gote wadin su borka irko jin irko mirwa da wadin eh ko mirno hina kan ga hanse wadi banda alfaga nir fonga ni alhamdu alham hamu mimun ina ha'un da mimun no ina hautar ga me talga wasu ga bi amata alhamdu amma zalina alham nina hasara wala alhami ni da kisra wala kan kage miyana wadin sino cewa matai ina hauda ni sai kala du du alfagaci nimin mo challe challi nim sai ta an kaman jabi wadin banda kala lillahi alhamdu porfuka chandin bo du lillahi lillahi do alfaga tabbatan da sai manti Allah nan rillahi masu mai da ko shi manti ri eh, masu alhamdulillah ko Rillahi.
alhamdulillah fi sabilillah eh su mai da shi dalu daru korau porfugo ga yati alhamdulillahi wala wannan shine wa kul bayan wa kul alfaga mara wari kan goga to war kul dade na alfaga goga ma i goga ba an kan wuce ngini goga kayan sai lillahi nin bismillah wai war fo din ci ya war fo gane rilla gane mata ne gite rilla war kul dade ne da mat ka haya ga ka wadi sai wani sino dillahi dino lillahi sino kale lillahi hi be romo aka furo الحمد لله رب ال- الحمد لله ربي معنى كوني ربي هو ya rabbi رب العالمين رب شدك انا دي ان شدي ان شدك كلا رب ال نودي من بل بل سي رب العالمين اسينو الفقاش بل نما انتو ودي بنا كلا عالمين عين عين من تي عالمين جينا الفقان فلسلسل دني ع ده عين اجنو تكهاري دني عالمين اجنو يكو الفقان ma'anar masu jin raɗaɗi daga Wata yanga ali ma du- dori ya wal dolar gogin Mm.
gogin tunira ngono te alami irko mirwa wadi te aya dole no irin ce ki harfa bi irdi dan da ina imka wannan no kalbanin ta alfaga fassar sai ko Eh.
mana nan a ƙarshe muna ganin kur- kuskure a wannan zan wajen zo kansu ƙarshen mimu zan zo zan zo kansu zan zo kansu in mun zo ƙarshen sura to Eh, sai mun ƙare suran da ke Aha.
son zan biyo akwai kurakuran da Bismillah.
in an zo ƙarshen sura ake kai gare su to akwai masu cewa alhamdulillah su mai da ha'un su ce lillahi nan ga wani su ce lillahi shi ma wannan in mutum ya yi da gangan kafiri ne to allahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah amma in mutum ce alhamdulillahi godiya yawa kenan godiya ta tabbata ga mai nacewa dan naci daga ko kuma lahin abinda ya bayyana daga laha yaluhu an gane ko kenan abin da ya bayyana kenan da kamar ba Allah ba kenan ya maida ta zuwa ga bayan Allah to kaga wannan kuskure na alfaga to sai sai sura aya wani rahalar gibsa ya wala daidai nan kan wannan alhamdulillahi ni dai ne wajino sun tunai wana mu alha non ni ba ha kaina ne mu habiru to burkul kan tajwid dandayon wani babu mu larabci na babu ba sai wani lokacin wajen mu ɗan koyo wajen yayin da tajwidi ya shiga sai inda ke da kuma a wuce iyaka
wanda jumai na ga kan da wani warkan wani lala kallon di hido ana yace alhamdulillah shi di ne mun ya da mu bora ga baka ko ne a a wani bote to borkul kan wani kuma agoga hauga sai mu yadi ishi ya sai a wani gana to an bai kan irko ma mun tunga na gobe ce alhamdu anai sabi tabbata warkan gwanda yawla burkan dan hardi asna da'wo ci ci aga buwa bon ka dai daduwa dan naci no noya wala mo wanda ya bayyana wala an kan bayyana an kan bangai wani no alfaga ta zali sai malan kamar yadda darasin nan kuma abubuwa da yawa na ciki sauri na san muna barin su kuma lalle su suka bayyana ga bayan Allah da yawa ko son samu malam in ta kama eh da yake muna iya zuwa gaba in akwai dama aya bakwai ce malam yanzu abinda nake so malam kai hakuri ayi darasi mukhtasar lokacin da Allah ya ba mu iko na faɗaɗa bayani sai a faɗaɗa ga ƴan uwa saboda yanzu an kabar guntun Fatiha wani yanzu da ya jawon gasa ya bata mai karatun shi na sallah a abin da ke da kuma mana kamar yadda kuka sani karatun Qur'ani da yawa mutanen mun yi saurin da mun ji kwana ɗaya biyu uku ma a ce mun sauke Qur'ani. Malam kuma aya aya wani lokaci ana kama kamar ka a bada da yawa abinda kamar yadda nake mu mutanen mu mafi yawa masu bin mu akwai mala masu bin mu mafi yawa yanzu suka fara karatu ko kuma dattijai ne da suke son gyara.
Ka san shi karatu mataki mataki ne mutanen da suke sauraren mu akwai da matsayin ilimin su yayi sama wani matsakaici wani ƙasa darasi in an yi shi sai an yi muktasar sannan a je zuwa ga tafsiri yanzu mu yi ishara zuwa ga abin da ke samuwa zuwa gaba ka fahimce ni sai mu bayyana muna iya kowace aya mu mata darasi guda amma yanzu abin da ya kamata mu yi shi yadda wani zai jin fatihar idan zai iya gyara abin da ya sauƙaƙa gare shi an gane ko shi ne mu dan bi a hankali kuma insha Allah a samu kuma a karanta Fatiha jiya. yanzu mu karanta aya guda mu bar mutane wani daga nan kenan yanzu shi sai ce sallan ma kan azai a ko da ya kai wajen malamai mana ishara muke kullun a kai wajen malamai haka domin nan halka ba ta isa mun san da haka mu za mu ba shi dai gurgudun abin da za mu iya Allah ya samu dace ma bismillah ar-rahmanir rahim za a ce ar-rah rah ba a ce ar-rah rahmanir rahim ko a rahamani a rahimun a'a ar-rahmanir rahim ba a ce nur rahim ko nar rahim domin ar-rahman shine kamar wani pomad wanda in jijiyoyin mutum sun riƙe su ne ake shaha mai to kashi Allah ya koma pomad ai lamarin ya baci idan an sha da alif eh rah a'a an kai shi da ha babba ha babba yawa to kalmi ayi wani ra yawan muskawarin mara kalmihin kano ar-rahmanir rahim alfaga kan da sai tabbat halar gufur wani da ake ce alfaga da gani ce indiyar borbu na kan gokoi dalla dalla danga kaina kaina da gani ce ya insa boban da sai alfaga tabbatar da duk irko ba ma da damu sai an bar rizin tonton halka yankan gana irma ayi kul sun ba fofo to irfo da irin ko musu a tabbatar da sai mu jama'a gaba borfon gono sonni sintin wani borfon iguwana borfon mo imorala amma tigite mo takanga nan dai sura kulmu ka koy nirum du hankai irto to ara ir ko bada amte wadino iri aice ta hauste naga alfaga wadin banda akan da sai arrahmanir rahim zatin tine ar ar ra'u nodo ar nimsa nyotan ni kalam arrahmanir rahim nim dinitan shabal shabal ni gobe eh mana musta jaldi kalalala ga shi nan babu banki gare shi wani wo qur'ana dole franno akwai wurin fran akwai wurin saki akwai lokacin da za a jajiyar mata ta taya a haka to na an fuyan gono dole ne ma wani ne da na gaya ago aramo ra'un ya wala irne la borfon ne ma de ne mu bo ra'un wasino kada a- amma igo ginga de na ce ce to ne wala fran go abonkan arwa wadin ban mu mafuran ne ra mafuran ne kala i hatta kan ga lala kuma ingono ha'un har kai nadi kan god alhamdulillah nemo borfon de ne go kuma bayan wa kulli gine arrah arrahman arraha nidiyo in yeti ha'un wa kulka ye ha'un newa arrahman afwan sojuko irko gani go subhanahu wa ta'ala dini sida habero kan burbobu gice mana yana bada arraha Mm.
yana bada kamar ma'ana pomad da ya rahman da wala, rahim kin an kamar kai- sai kuma pomad wanda ake tabbari sha kan ibutusu wanda jijiyar mutum ta liƙe ana ta duki ta ciji jiji Aiki mai massage.
a riye yadi ma'ana da yi da habiru wanda sai nemo malam nan dewa daga cikin malamai masu ba da sallah mutum ji wannan Mm.
kure so da Allah ya ba mu kyauta ikon- Allah ya kyauta Allah ba mu Eh, ikon jarawa wannan shine ne karara ina faɗi malam ko me ake kamar yadda muna tambaye ku satin da ya wuce duk abin da ake koyo ko kuma ake bida mai kyawu ake bida malaman qur'ani kuma akwai su ba komi mu- a dai rinka kira sannu sannu malam ba komi muna Eh.
fatan dibo wani bai san bashi akan kuskure yake ba Mhm.
shi yasa kamata kamar mu ɗauki cewa yanzu in mun kai wani yau na zai iya fahimtar ma yana akan kuskure to shi zai iya shi ya ji ya gyara din wannan shi yasa muke kawo wannan karara cewa dan a gane cewa ina kan kuran kuma Allah ba ni ikon zuwa shi ne ke sa a faɗa mai karara daidai inda cewa kuran yace yana cikin sa malam wannan cewa idan malami kana tsammani wani malam wane ina karatu wajen shi alhali wajen shi kuran yake qur'ani kuma kamar ikhtisas ne ko komi na rayuwa to dole a bidi malamin qur'ani a je wajen shi wanda ya san qur'ani da harfa ce da Allah ya sauka Allah ba mu iko haka malam ya bayyana mana a- an alfaga na wane ka ai goga ai wani ye banda dai ga ye ga arslamu fongan da alfaga sanno bamu gane dole no qur'ani dingo gace ci nik ba na fahamna sai wato an faga hannai war kul kan ka ga cewa qur'ani ido wala arsalan tare bi raga da a'a da qur'ani no nik ba na wani gumo koi filana do aga baikin da dena man kai qur'ana ba aga bar su sai ko wadi wadi no ay irin tarfan gan kaina kala ay wani ha'un wadi irin ha amka wadi banna alfaga non muka tako sai arrahma ma
anan ba matsala ar-rahmanir rahim to bismillah maliki yawmiddin to nan ah an gama da ayar gabaki ɗaya eh mun ce rahim duk pomad ne ya kama abin da suke yi sai a ce الرحمن الرحيم برم ساتي رحيم برم ساتي إبن بطا نير رومو من تنر mhm, mantinar kuma من تنر ني نو غون في در راء ريا والمختلف Kuma ba a gunguni.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
أها ما يا ما ننسى آية هذا maliki yawmiddin wasu na karanta maliki yawmiddin Mhm.
to nan ba kuskure bane qira'o'i ne mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam maliki yawmiddin ya tabbata maliki yawmiddin ya tabbata sai dai ka san da qira'at da kake karantawa ba muna eh, abin nan bane kuma qira'at bil munasaba qira'o'i ne guda goma waɗanda suka tabbata da wasu na cewa guda bakwai ne a'a qira'a goma ne akwai alqira'at al-ashra as-sughra akwai al-kubra wanda fanni ne wanda yanzu a jami'o'in duniya irin Ana su koyarwa.
Misra da Madina da Libya da sauran wurare ana karatu kan wannan in baka san qira'a ba ka kai magana kansa maliki yau ko maliki duka ana cewa anan maliki yawmiddin to na ake samun matsala wasu sai su yi don masu ce ma na farko wasu na cewa maliki ba a cewa maliki in maliki kake karanta maliki zaka cewa amma baka cewa maliki
lamun da kafuna ai ai ma shadda dai ai ma kafin shadda maliki kuskure ne yo wani yau wani ce ce yo maliki yo maddini maliki ko maliki yaumiddin ba a ta yaumaddin Mm.
ko yaumuddin Mhm.
alhamdulillah alfaga to ta gaske ne wa ayin zata maliki yawmiddin ya lan saura ma alfan fo ngane maliki afan ngane maliki alfaga ne wane wo cewa a tabbata ko kun yirko diyaga kan sai cewa afkar afai fayyan fofo kala Kira'a kala goma. Mm.
gini sai kira cewyan kala kala kali borwai lalle bor iya no ba mo kullu fattatare borai gaba amma i boroi no alfaga kan misali jami'a bambatai wannan kulkan qur'ani cewu niga ma fara berera i gogate irne wo kare daga bai bisa ingono kin maliki dan maliki to wadin banda ane malik burfo ngane lik maliki maliki ko maliki ko maliki wala was gadi bitar wasu shadda no gona maliki yau aban nima di shadda di yau mata wajen banda kala iban bata kan hatayen bambata gara an gano ce yo yo burbu buga ce haus tare zarbu tare ne ma yo miki ko haka ne astaghfirullah a gama ma'ana gabar mai wajen banda miyodo maliki yaumi tin borfoga gaye ti maddin wone ɗum no alfaga gonnerte hasayan jali goɗo da hafi a fo goɗo kan zinte borfogo gane hi nengo ibdare a fo mo gogo cugu yawal malik dewa mana in an karanta wasu basu ma san hafi ne ko wani a foyango cugu a foyango bangay maliki yaumi abin a maddin sino kala wadin nawa alfaga banganar sai ayi wani rahmana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a gurguje iyyaka ba a cewa iyyaka an gane ko sai an yi shadda iyyaka na'budu na ainun kinnan ba a cewa na a maida ta wato alhamza na ainun ce nan tsakiyar makoshi alhamza nan na ainun kuma na na kuma sai an ƙarni ba a ce na'a ko na'o ai kalkala yawa na sai iska ya tsaya iyaka na budu ba a cewa na'a badu ko ba a cewa na'a madu a mai da shimimun iyaka na budu wa iyaka ba a cewa wa iyaka nasta'in nasta'in ba a cewa nasto'in nasto'in kun ba a ce nasta'in a'a nasta'in nasta'in da ainun kuma ba da alhamza ba ainun tsakiyar makoshi ain alhamza kasa makoshi nasta'in masha Allah Allah ya samu dace irko mirno ina kan faham ko ne irko mirno ina kan ga hanse ka wani maskawara ma nan gucin do maska alfaga goga ka hatta yangai do na goce sai zatin tana iyaka iyaka alfaga iyo da ya a gugi zini carga shadda sai iya amma buru foyan gace iyaka iyaka an bisa hatta yanno kan a ga mana bar mai wato din na'budu na nunun ga da yin ain a bangan sai nimsa ya ce a na a na na na da hamza dai asino ya di mono shadda no gabo ina auno sukun no gabo na ane yawon da muka kai na gadon mu bisa budu budu manti budu wala badu wala na
abadu na abadu za na abadu gono da cinikin da kan borbo ba irin har bobo na abadu na amadu da cinikin da wadin kulsi mai irin yanka alfagaido alfagamo kan ga faham qur'ana sai tauyan da harfai ta min beradin da hansayin wadin banda kala wa iyaka wa iyaka in mu gono sintine wana dumo dole nim sake wa iyaka nima doganan nima wana nima nimi dan carga i da ya'un wa iyaka nasta'in nasta'in ana irin irin sine na ta'in burbu ne ta wala kan ba mu kulda tajwid sun tan gurme rani ga da hatta yote na ta'in i i da gano ain ainun nomo nasta'in da hankan ne kuma ya dai irko mirwa fukan dai mana aya ta biyar اهدنا الصراط المستقيم nan kuma ba a cewa eh a maida ta ha'un a'a ha babba ne eh kuma ba a yi masa kasara ko a yi kalkala a ce ihidina ihidina a'a eh sai iska ya tak ihdina siratal kuma ba a cewa ihdina siratal nunun kin nan za a sata cikin swadun ba a cewa ihdina masu ɗauka alif sai su yi abin nan a'a ihdinas nas nunun tana cikin sadun sadun kin kun ba a cewa ihdinas siratal sai a qira'a ɗaya daga cikin qira'o'i qira'a ta ibnu kasir an gane ko shi ibnu kasir a abin nan riwaya ta kumbul shi swadun sinun ne wannan wata kira'a ce wanda nan babu ta ma nijar kan ma wani shi mutum shi shi abin nan ihdina siratal ta ta ba ta siratal ko tal ihdina siratal mustaqim ba a ce mustaqim ko mustaqim ko mustaqim a mai da kafun kafun sai dai a ce eh dina siratal mustaqim
alhamdulillah wannan ma ayi gwanta alfaga to ta girte za su tune eh dina eh eh a ce yarce za su tune ruwa hagoira ne mu barkan wani ta judu gumdan kam dina ko kusa bai ko kuma sai in wani ga yace haka na za no hawo haka la agoga bai borbo sai to irma hagoida habero nan fanda habero dinne yace eh to hatta yan bambata no kan abange asino eh dina di di eh dina diyo banda kala na namu banda na bugu furo sadra ne wa alfaga bagane manti ihdina sirata manti ihdina zirata wala hankalin yani shi wannan ki wasu kira'o'i da babu sun shi zirat ishmam ne na abin nan da kuma ihdinas si qira'a ce ta imamu kumbul daga ibnu kasir babu ma wannan qira'a ne nan duk masu yin nan wajajen ba mallan ina kai ko dubara ta ka san wani da an kama shi da kusuri sai ce ai qira'a kaza na kira sai tunda ya san baka san wannan qira'a ba
Allah ya samu da to ne wa alfaga bangan da sai sabun wo ihdinas sa wa na gofuro to amma cauyan fogo ne za kan cawai ifai fai fai kalibar wai nemo ir alfaga kai na nogo wadin bera bai kan wuga beran ne bor kan wace qur'ana do hada albai kan to ga fai fai yici ya wal maskawarin war shi bai da haf da inge no ga bagum ne wode in kawo to din ko kwar foyan gono cauyan fogo ne ibnu kasir wannan ingo newo sodun wa a cawara sinun no a fogo no kan zayyun alhallage to ne dai ir bore dirgo ga to to man to wadin dum no bor kul insha Allah zan ne irta man to wane dum ne bor fo di go ga ce kiga am kar fo na kula na man tin ne no ne na go ngo wane na go te e rigi tabbatan kan boramo am wadin bera to to di se ne o sad no irma ha goida irma kai sa alfaga ni tirse hurufai do ga da ra'un ka ihdina sira ra ra biru ya raqi furan ga da sira tal صراط المستقيم طاعون نيو الفقا بكريم انا تل كوتوال كوتوال من بالا يفونو الفقا من كوترات ال ال
وجاو توا هري ورمو طاعون وبغابي دينارا من تتلو من تتلو من تحن كان يادي كده طا طا متكال فقا نتوندي دا حروف إرادة تورا كلا إفو صراط المستقيم مس نيو من تموت mota zami gasar da yan wasino ya nuna boban da yan wasino kai musta ta nomantar musta nonon gurfu gashi ne babu alif musta
musta asino alifin sino kan gashi ne mustaqim qasim manti mustaqim harfa yau dole no kan dadi burfa alfaga kan gi bai amince wani alfaga siratal ladina أنعمت عليهم نا أبو الهجي صراط الذين بأت صراط الذين بندو قراءة ابن كثير لما كفدا سيشنا لسين بابو تأتى أنا النجا صراط الذين ذين ذالني إنهم هرشي كما يدى مكفدا زي تبو نن صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أن الهمزة تنا نن عم عين تنا نن ta tana nan kenan daga nan za ka tashi ka zo tsakiya nan ka zo nan an amta alaihim ba a ce alaihum akwai kira'a ta abin nan ta hamza ita ta adda alaihum ba mu da ita nan nijar siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi ba a ce airil maghdubi ghairil maghdubi dubi dadun alaihim ba a cewa alaihum ko alaihim wala alaihim wala dallin ba a cewa wala lalin ko wararwalin sannan an ce dha lamun biyu ne wanga za a ja shi dhakin nan sai gundu kamar shidda wala dhallin sai an yi lamun sukuni sannan ai lamun mai kasra masha Allah alhamdulillah wannan kace sura kusan aya baranta kan ga manu baranta alfaga na canne da harbobo ai goma mana an nuna mana kamar minti biyar ya rage mana eh to ba zan so in koma zabar minti gaba To.
dai dan in bar muku mu rige To.
da abin da za ku iya to rigewa da to shi shikenan eh gabanin ku rige mana zan bar ku da magana har ku rige gaba babu ɗaya.
matsala ina tunatar da yan uwa cewa insha Allah ni bangare na ci- dan albarkacin wannan hutu da ya zo zan bude ko na bude internet da zan karbi yara daga farkon watan bature premier jiye insha Allah har wata uku za su zauna wajen mu za mu yi ta karatu har Allah ya samu gama za mu matsa kan abu uku shine karatun Qur'ani mai girma da kuma tarbiyyar bangaren yara su dawo tarbiyyar iyaye da na na addini da na iyaye sannan kuma bangaren abin da ya shahido abin da za mu iya karantar na shari'a wannan su ne manufanmu don haka duk wanda ya shirya nambobi na na nan da na saba sa ga waya ko kuma yau a tele ba a sa su ba su ne 80 80 83 34 80 80 83 34 ko kuma 39 31 61 09 89 31 61 09 eh, inshallah an yi da kabaran dino wane kan ka ti me eh, hando kan goka wala handi hin zai kan goka san kai fulan zama lokacin no kallo kolo da wadin ma gamo ai do aina internet feri kan ai zan kai ta alqur'ana no ai dangine di irko ba irmu wani qur'ana zan kai mu wani qur'ana in kanta zan kai tarbiya do ai ga sandan da tarbiya do wadin in zanta ai go irko ga suna ce ci mu wadira kala in zanta wa kan dogan shari'a wada kirgi hingi chonde wadi tebor kan sola yawle mat kan ai no bai no wuraren gi hantu ma ga ce a fira gama ai ga lokacin dokan kai na cikin cindi alfuga ma albarka dangin sai kalama da abu insha Allah mana to a gurguje shine magana wadda zan liƙe da ita na farko shine fatiha ita ce sura mafi daraja da girma a cikin alkur'ani wasu na cewa qul huwallahu ce a sura mafi girma ba gaskiya bane lalle hadisai sun nuna cikin sahih muslim eh, fa- duk wanda ya karanta eh, qul huwallahu so uku kuma ya sauke alkur'ani a ita fatiha ita ce ummul kitab kuma Allah ya ce walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim Mm.
ita ce uwar littafi don haka ita ce sura mafi girma a cikin alkur'ani kan mu manta da wannan abu na biyu shine cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wajen zalu eh, kuskure na farko mutane ce a'udhu na farko alhamza ne a na biyu ainun u na uku zu kenan daga nan a u zu tsirin halshe zai taɓo naman baki na sama can bayan haƙura a'udhu billahi minash shaitani ba a ta minas saitani minash shaitanir rajim ba a ta nirrazim wannan abu ne wanda ya kamata mu faɗi shi cikin karatun fatiha kafin na karanta saboda yan uwa su yi haƙuri shine ƙarshen aya akwai kurakurai guda uku manya kaga wajen alhamdulillahi rabbil alamin nunun ce wani sai ce alhamdulillahi rabbil alamin Bai- ya bar iska na ta tahiya kuskure na farko kenan kuskure na biyu wani sai shi maida ta mimun alhamdulillahi rabbil alamin wani kuma sai shi nunun amma ya danna ta alhamdulillahi rabbil alamin kuskure na shi ma arrahmanir rahim haka wani sai shi mai da ta nunu ce arrahmanir rahim kuskure na nunun kenan harshe yana tun cikin baki mimun labba za su gami arrahmanir rahim ka gani ko maliki yawmiddin nunun ce ba a ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin a janna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi ma irin shine ihdinas siratal mustaqim mimun ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka gani ba a ta wato dali sai kuma kira na kahin in karanta ku mana hakuri kadan akwai masu gunguni cikin karatun alkur'ani wanda baka baje abin da suka hudu lokaci
Ba dai limamin ba.
amin wannan falla a ji tsoron Allah Amin.
to zan karanta ko so ɗaya ko so biyu ban san lokaci yadda ku ɗan yi haƙuri mu ɗan karanta mutane su jiya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mhm.
بسم الله الرحمن الرحيم Mhm.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
ko Alhamdu.
mu kai ƙarshe sai mu saki
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sai na ƙarshe ko Insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to wannan muhawala ce tamu Insha Allah.
gurgurdon abin da ya sauƙaƙa in Allah ya ba mu iko ana iya ayi darasi biyu kan fatiha ko uku ko abin da ya kama da haka wannan dan mutane su samu dai eh, gaba ɗaya ɗin darasin a dunkule daga baya in Allah ya ba da ikon faɗaɗawa sai a faɗaɗa Allah Eh, ya ba mu ikon haka Amin, Kuma amin.
da muna roƙo Allah ya tabbatar da mu akan irin karantar da addini ko kuma aikin Allah Amin.
Allah ya tabbatar da mu akan haka ya sa mu gama lafiya Amin.
da mu da duk waɗanda ke kan hanyar haka Mm.
eh dan haka insha Allah in dai da rai da lafiya muna nan yin kullum ana yi ko kuma duk sati za a yi da dama ta samu ko za mu bi da mana ya zo ya ba da gudunmuwar shi a to cikin yan uwa dai hidan kusan alkur'ani kuma har nan da kwana biyu zan yi Insha bala Allah, ku kenan sai a sa malam cikin addu'a Addu'a.
kuma Allah ya saka mai da alheri ga baki ɗayan mu nan da yake daidai da maka masu kallo muna godiya ga malam muna yin addu'a Allah ya saka da alheri ko ƴan uwa da suke bin mu kowane lokaci muna roƙa Allah ya tabbatar da mu akan haka ya haɗa mu cikin halkar Qur'ani da karantarwa addini Allah muke roƙo duk alherai ya tabbatar da mu akan su albarkacin wannan Qur'ani kuma ya kare mu da kariyarsa ya sa mu na albarka mai in musulmai da musulunci ko yana zagon kasa ga musulmai kowane ne duk inda yake kuma Allah muna roƙo in mai shirwa na ka shirye shi in bai da rabo Allah ka yi mana maganin sa hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ya saka mu da Allah ya Allah ya malam sannu ka ta zama kai